alfasul wal wazir cikin balaga ke ba za a yi bayani ba ba bayani a wannan ba
ونحن لو أدلوت في حق سيدي فريد قديم الشبه خير مؤمل wa a wajensu sai na yi yaji shi ne na kankanta magana ban tsawaita ta ba aw law adanabtu da ma na tsawaita in biya ki sayyidi a cikin hakin shugabana faridin wanda yake makareci adini shirihi man wato wanda ba shi da kama khairi mu'ammadi wato biyayyen wanda shi ne abun buri ko na takaita ko na tsawaita duk dai sai dai mu bar kogin sarawan tsantsa
مبال بسيط كامل المد وابر طويل أباب ملعودا هل مؤقل Babaru shi manzo Allah kogi ne basirin wanda yake mai yarwa shimfiɗaɗɗe kamin maddi mai madadi cikakke wanda baya baya yankewa wabirin cikakke da wili ubabin mai tashin kumfar madadi maduɗa al-mufassali wato ainihin yaban nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wili ubabin mai tashin kumfa ne kwarai ishara ne dabarun basirin dabarun kamilun dabarun maddi da wato majid majid shine mad- mad- eh, kamil dabarun kamil kogi ne na waka almadi kogi ne wafirin kogi ne na waka dawiru ubani shi ma barun dawiru shi ma duk kogi ne shara ce akan ilmul ilmul wato il- ilmul ilmul madahi wa- na waka ko Mm, mm.
وحسن من أنساها متنا مسلسلا لأحسن ممدوهم وأفضل ya ce المرسلين wa asinu madan ni na kyautata yabo kuma na shiga fannin hadisi kuma ishara ce akan fannin hadisi kuma ina kyautata yabo sahha wanda ya inganta kenan buhari da musaibu kenan matanan a mataninsa musalsalan ko kuma musalsali ne shi wanda yake an wani an wani an wani an wani an wani an rasulillahi liya sanin mudoyin da mafi kyawun abin yabo wa abudul mursalin mafi bicin abin aikowa وهذا كلام أن لها محمدا إمام جميع الرسل خير مكمل tawatara ya bibiyu ya bibiyu wanda ainihin mutane suka haɗu wanda ya wato wato wato ba zai ba zai yi a karyata su akan magana ba shi ne tawaturi kada an yanke cewa duk duniya gaba ɗaya da sama da ƙasa da lahira da dabbobi da mutane da aljanu da dukkan halitta sun yi ittifaqi anna da'a muhammadan cewa ɗahe muhammadu imamu jami'ir rusul shi ne shugaban dukkan manzanni khairu mukammalin kuma shi ne biyayyen wanda Allah ya cika masa baiwa
وعقوبتهم والختم أحمد ناصري هدى لي إلى ذاك الجمال المجمل wa hubatun shine maburin dukkan halitta gaba daya wal khatim shine macikin dukkan halitta gaba daya ya cike dukkan manzanni gaba daya Ahmadu mai suna Ahmadu Nasiri bai ke bakura adani shine ya shirye da ni ila zakal jamali izuwa wannan kyawu al mujammali wanda aka dunkule shi محب ورب البيت أحمد سيدي وزينة روحي ووكابي ومؤمني uhibbu ahmada ina son ahmada din nan fa sai ni shugabana wa wato rabbi wa rabbil bait na nan ke da da da, da ubangijin mm, a a- wato dakin Allah wa zinatar ruhi ina son wannan awan na ruhi na wa wa kafi manzala shine wato ainihin kogona wa mau'ini shine mafakata ومن ذا الذي يجبي من الهزم ووفي أبي الكون ولا أرواح الوجه منزلي ومن ذا الذي يجبي من الهزم ووفي جميل وراد الرم لدى كل مذل ومن ذا الذي يجبي من الهزم ووفي أبي بناء العالمين المفجرين shehu ya ce wa man zallali wane ne ya wanda ya shi zai zai warkar da ni minal hubbi wai daga wannan soyayya da nake yi wannan an yi wawan banza wanda ya ce da rabar da soyayya manzan No.
Allah alhalin wannan soyayya wawa fi abil kauni ta tabbata ne a cikin shugaban dukkan karanta- kasantattu gaba daya wal arwahi shugaban dukkan rayuka gaba daya ajwadu mujizinin mafi kwabar baiwa wanda bai ba taba baiwa mai baiwa irin sa ba wa man zalladi wane ne ya shi wai zai warkar da ni daga wannan soyayya min al daga wannan so da nake yin sa wa huwa fi shafi'il wara alhalin wannan soyayya da nake yi a cikin mafi ceton talikai ne durran ga baki ɗayansu da da kulli mu'dimin lokacin da ake cikin rugun tsumi ga gumi ga wahala ga ga kunci ranar alkiyama wai wannan shine waye da rabar da soyayyar wannan babu wa man zalladhi wane ne yashfi zai warkar da ni min al daga soyayya wa huwa fi habibi ka nemi taimo- ce- ceto a baka waɗannan mukaman guda biyu da ce- da da da da da da- da manzon Allah ya fa- ya tambaya a bashi shikenan wala saufa yudi ka rabbuka fatarda duk da Allah ya gaya masa yace ni ba zan tambaya Allah har sai na gaba ɗaya cikin al'umma ta a cikin wuta sallallahu alaihi wasallam washfa ka nemi taimako ceto da shaffa a baka ceto wa umri za ka arfa'u manzilin wallahi ceto ga manzon Allah shi ne mafi dara- mafi girman daraja ranar alkiyama Allah ya samu cikin sa ne وهذا لواء الحمد والفقر سيدا لآباء والأبناء أفضل موئلي وهذا لواء الحمد manzo Allah ya tare tutar nan ta godiya gaba ɗaya har ta annabi Adam ma duk da sauran annabawa ta koma karkashin ta Muhammadu Rasulullahi wal faqari ya tare ainihin dukkan alfaqari sayyidan yana da shugaba lil abai shugaba ne da dukkan iyaye su ne annabawa da dukkan wasu shugabanni da aka yi su wal wal abna'i haka nan shugaba ne ga dukkan ƴaƴa da waliyai duk da aka yi su abu gal mau'ilin shine mafificin mafaka ومرهم هذا العبد فيه تشفأ وفي سريره عادل ومودل فمرهم هذا العبد فيه تشفأ فلم يرد غير المصطفى من محمد Abraham kaga da wannan suna Sheikh Ibrahim Inyas hadal abdu wannan bawa ta shafa'an ya Rasulullahi kai ce to bihi a cikin sa Amin.
wa fi sahabi ya ganan abokan sa ma duka cece su ya Rasulullahi bi ajilin waɗanda suke tare da ni yanzu a cikin rayuwa ta wa mu'ajjalin da masoya na ma waɗanda za su zo nan gaba duka haɗa ka cece mu Abraham ya ka mai wannan suna Sheikh Ibrahim hadal abdu wannan bawa ta shafa'an kai ce to bihi a cikin sa balam yarju baya kauna kowa komai a wurin kowa gairar Mustafa in dai ba wurin Mustafa abin zaɓi ba sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani abu min mu'ammalin na burinsa in ba gunsa ba وصل يا مولاي مجدار قلبه على من هداني للجميل المجمل وصل يا مولاي مجدار قلبه على من هداني للكميل المكمل wa alim وأصحاب كرام أماجد ومن سلكونا تل أمين المزمل wasalli ya ubangiji kai ya maulaya ya mu ya ubangiji na kai salati a wato alamar hadani abuta wannan da ya shirya da ni lil jamilil mujammali izuwa kyawu wanda aka dunkule maza yi sallallahu alaihi wasallam ya maulaya ya ubangiji na mu gidar kadari gurgurdan akadarinsa wasalli ya ubangiji ya maulaya ya ubangiji na kai salati mu gidar kadari gurgurdan akadarin manzon Allah alamar hadani izuwa wannan da ya shirya da ni lil kamili wanda yake kammalalle mukammalin abin kammalawa wa ali da alayansa ma sahabin da sahabbansa kiramin masu girma a majidin masu daraja kuma salaku na ajal amini haka nan waɗanda suka rusku a cikin wannan tafarki na amintacce al-muzammini abin ribewa da bargo al-hukmi دعاني من الخالق ما والنبي فإن المال الهادم متردد إذا أدرك الأقوام بلغوا ملجوهم علمت لذكر الهاشمي المكرم جلسي إلى نقله جمال محمد حبيب الإله العالمين المعظم فعول تجلى سيد الكون يا له تعير به قادر المتزمزم ومالكه يحيي عوالم عصرها وما نصر غير الاله المقدم فما اتى للانبياء من خوارق وما لا للاصحاب في كل مرحب ومولده عظيم به ونذره واسراره بعد الزمان المفخم واخلاقه عدلا وليلا وشده وعلما وجودا واسقا كل ما سمي وما ضل ما على عاشري وما غوى فسبحك والنجم سلوا وتفهم نال المصطفى دارا وبدلا وتنبلا بسر يسر الاله المقدم ترى ما مال له وبالشوق منشدا الا يمسها ايها الروح واسلمي ترى من ترى عمل الفؤاد بحبه ويسلم عن ليلى وبيلى وتندم
duniya can ni kuwa ɗaribtu sai in yi tambaye na in yi rawa ta in more bi zikin hashimi a cikin ambatan hashimi hashimin dangi al-mukarrami abin girmamawa إدريسي إلى أخلو جمال محمد حبيبي إله العالمين المؤذب kowa yana da abokin zamansa da abokin hirarsa ni jalisi abokin zamana idan a kalautu idan na keɓance jamalu muhammad jamalan nan ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita take ɗebe min kewa ita nake ta tafakkuri a cikinsa da ruhaniyar sallallahu alaihi wasallam habibi ilahil alamina shine masoyin ubangijin halitta gaba ɗaya al-mu'azzabi abin girmamawa وعبد الله سيد الكون يا له طاير ديك قادر المتجمجم Abdul shi ba wani babban bawa ne Allah ya yi shi ba ta jallaye ta jalli sayyidul kauni shi ne shugaban dukkan halitta gaba daya ya lahu kai mamakin girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya rabi khairul mutajamjimi me kai kawo a cikin kwakwalwarsa ya yi ta rugungumi ba zai iya gane darajar manzon Allah tsakaninsa da ubangiji ba عوالق هيول العوالم هدرها وما ناسب القدر لداها المقدم awalibuhum abubuwan keta al'ada na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yoyin awalima ya asruha iyakance ta ya gaji yadda dukkan halitta gaba ɗaya ba za su iya ba za su iya idan ya yi iya mu'jizar manzon Allah ba ga tana har yanzu kullum tana fitowa wannan bakare hudin ma ita ce wannan radiyon ma ita ce wannan talabijin din ma ita ce wannan wayan ma ita ce duk abin da ka gani yin wato mu'jizojin manzon Allah ne ba za su kare ba daga nan har tashi a duniya sallallahu alaihi wasallam wa ma nasabat qadran ai ai yau bata bata isa ta dangana da girman alkadarinta ba lida al mu'azzami muqaddami ga wannan dahe wanda yake abin girmamawa وما أتى للأنبياء من خوارق وما لاها للأصحاب في كل ملهم shi ya ce gaba ma ta yi al'ambiya min khawarij abin da ya zo ga annabawa na keta al'ada na mu'jizori ya isa ya isa mu'jiza wa ma laha haka nan abin da yake bayyana lil ashabi da sahabban manzon Allah fi kulli malhamin a cikin dukkan filin daga wannan ma karamomin da suke yi ya isa daga cikin mu'jizojin manzon Allah ne ومولده أعظم به وقلوبه وإزراقه وأدى الجمال المفخم kuma wulidu wa azimbi ka girmama da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan abubuwan da suka rika bayyana na na, na karama da irhasa wanda Amina ta gani da wanda dukkan mu halitta suka gani wa ulumuhu ka girmama da girman ilimin manzon Allah wanda Allah ya sanar da shi ilmal awwalin wal akhirin wa zadahu ilman sallallahu alaihi wasallam wa isra'uhu kaga isra'insa da yayi daga Makka zuwa Baitul Maqdis abubuwan duk da suka bayyana a gurin nan mu'jiza ya ishe kan mu'jiza ba'da al-jamali al-mufakhami bayan wannan jamala ta sa abin girmamawa
وله أدلا وليلا وشدة وعلما ودودا واجبا كل ما سمي fa akhlaquhu ta tabiyoyin manzon Allah adalan mai adalci ne walinan mai taushin hali ne wa shiddatan mai kin kafirai ne mai tsantawa gare su wa ilman masanin ilimi ne wa judan mai baiwa ne wa sikan kulli ma'azami shi ainihin manzon Allah ya amince wani zunubi ba zai zo masa ba أظل على شبير ومغوى وسورة والنجم تلوا وتفهمي wa ma zalla daha haka nan dahe ma zalla bai bata ba alhashimi ba hajimin dangi wa ma gawa kuma bai yi ikibai da ake nufi ba to idilwan suratan najmi ka karanta suratan najmi kana so ka fahimci darajar manzon Allah ka ga mu'jizojinsa daga karamominsa wata ba ami ka ka ainihin ka ka ka ka ka ka fahimce ta yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan baiti وما ظل وما ظل داها طه الهاشمي وما غوى وسورة والنجم والنجم تلوان وتفهمي يا تنا مرة وتقصة وتحكاية wadda ya kamata a gaya ɗan uwa don mutane su shiga taitaye su shiga hankalinsu domin ita rayuwar duniya gaba ɗaya ba abin da ake nema a cikin da sai gamawa da duniya lafiya eh innamar umurul khawatim cikawa da imani shine muradi a rayuwa duk yawan ibadarka duk yawan tsayawa ka sallah duk yawan biyayyarka ga Allah da sauran duk abin da aka ce ka yi to abin da ake nema ka duka roƙon Allah ya baka kyakkyawar cikawa wannan shi malam Muri Sarga Allah ya kara masa rahama shine ba mu hikaya a a nan kano kuma ya mutu ba- ba- ya mutu kirista Na'am.
ya ce shi shi wannan bawan allah ana ce masa malam labbo Na'am.
sunansa malam labbo abokin shi malam mudu sabani tare suka taso tare suke mu'amalolinsu abokinsa ne ba ta rabuwa sannan gaba ɗaya shehu abdullahi salga sai ya kawo wasu wani shehu a tiku suna zaune gidan shehu a tiku Na'am.
a gidan shehu a tiku yake zaune tare da shehu balarabe jega da shehu balarabe gusau ya ce muna zaune muna ɗaki ɗaya muke kwana da shi shehu balarabe gusau ah, shehu balarabe jega saboda ya girme mu shi yana kan kada- gadon kara gadon gadon ka- wanne ya kace masa gadon kara karaga karaga mu kuma yan samari muna kasa da shi da ma shi malam mudi da shi da sauran waɗanda suke abokan su ya ce kullum da daddare idan ya yi idan dare ya yi sai su taso da shi malam balarabe jega da malam labbo da shi malam mudi su daga sauran wanda wanda bai ambaci sunayensu ba sai su taho nan sararin karnuka arzai wajen shehu Ab- shehu abulfati a lokacin shehu abulfati yana nan arzai yana nan gidan shehu alhaji matafa kuma ya ina masallacin shehu manzo a nan yake azkaransa sai su zo a nan za su zauna kullum saboda himmarsa shi sai ya yi salatin fati dubu goma muhammadu rabbu sai ya yi salatin fati dubu goma kullum salatin fati dubu goma yake yana kai su kokari to da asuba suke koma su kwanta ana nan ana nan shikenan sai ya zo ya isa manzilar aure ya isa manzilar aure shehu abdullahi salaka ya yi shehu malam mudi salaka dan shehu muhammadu salaka ya aura masa ƴar agolarsa ya fara aura masa sannan saboda kabulinsa da himmarsa da ibadarsa shi ma shehu atiku ya ja shi a jiki ya aura masa ƴarsa maburuka maburuka babbar ba maburuka tawa ba maburuka babbar wata kuma maburuka shehu atiku guda biyu yi akwai maburuka babba akwai karama ita ce tawa ta wadar aura to maburuka babban ita wannan sai aka aura masa ita ya zama matarsa biyu yana zaune yana mu'amalarsa tare da 'yan uwa sai ya fara harkar kasuwanci da ya fara harkar kasuwanci business eh, su ce malam mudi tana tare sai ya fara tafiye tafiye sai ya fara zuwa masa shi kenan tafiya ta fara likafa ta fara kyau ya fara tafiya ya je ya- ya siyo kaya ya kawo masa ya siyo kaya daga masa ya kawo najeriya haka yake yi ana nan ana nan sai ya zama na a iyakar sai ya taɓi sai ya fara gamuwa da wani mutum ya ce shi waya ake a fitar da kaya ƙasashen waje ne shi kenan sai ya ce ai ana aunawa ne in aka auna sai a biya haraji sannan sai a fita da su shi kenan sai ya auna kayansa ya tafi da su ƙasashen waje ya je ƙasar turai ko ingila ne ko ko jamani ne ko amerika ne allahu alam shi kenan ya je ya je ya sha wuya ya dawo da ya dawo ya ɗan samu riba ne amma ya sha wahala da ya dawo kan najeriya ya- ya gama ya ƙara siyan kaya ya tafi misira to a misira to kuma sai ya gama da wani fada ba kiristi sai ya ce da shi ni fa ni har- harka ta sana'a kuma ina so rika fita da shi kasashen waje to na rasa yadda zan yi rika samun babbar riba ya ce ai abin da za ka yi in kana so ka ci riba rigan mu irin wannan kafa da ita za ka sa a jikinka in ka sa a jikinka kwastam ba za su ka caje ka ba ba wanda zai taba kayan ka har ka fita inda za ka duk ka je ka sai da kayan ka ka dawo ba wanda zai tambaye ka saboda kana da riga ta fada ai ku sai ya karɓi rigar fada sai ya sa sai sai ni gaba da shi kenan shi kenan ya tafi ya dauka ya auna kaya ba ce komai ba ya shiga ya fita ya je a ya je ya ciniki ya dawo da ya dawo ya sake auna kaya ya sake sa rigar fada ya tafi ya je ya siyar ya dawo riba dai abubuwa suka shi kenan yana komawa na uku kai sai ya ce kai wannan addinin na ku shi zai shiga zai shiga addinin addinin kiristanci sai ya zama kirista shi kenan ranar ce malam muri ce muna gida ina gida a zaune sai na je na sallama malam muri ba ma sallama yake ba malam muri ita sai ya fito ta ce ah mutumin an dawo ne shi kenan sai aka yi ta fa'ili ta abokan ɗin nan a kofar gida sai ce malam muri in, eh, kun bata fa ce kamar kaka ce kun bata wannan addinin naku da wannan qur'anin naku da wannan muhammadin naku duk ƙarya ne ce kai lamu ga cewa ita to ai addinin naku ne qur'anin naku ne sai ya magana nan sai ya warware sai ya magana nan sai ya warware sai ya ce sai ya ce da waka ce da malam mudi karanta mun suratul duha ya karanta masa du- suratul duha in in wa wajadaka dhallan fahada ita to karanta masa suratul najmi sai ya ce ya ce ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa to a a- a- a suratul duha shine aka je aka nemo shi aka kawo shi wannan fatan na ruga ake ne wancan kuma ma dalla sahibukum wa ma gawa fata na istilahi na rashin bin Allah na rashin na rashin ko- koyi da umarnin Allah shi ake nufi a can na istilahi wallahi yace oh ni ba ruwan rani na kafuta shi ke ya kafuta shi ke nan daga nan daga nan aka tara dan uwa suka taru aka yi ta masa wa'azi aka yi ta masa wa'azi har ya dawo kamar ya dawo musulmi shi ke nan sai wa- wata harka kasuwanci sa kuma ta tashi sai ya tafi sai ya tafi neja jihar neja ya je mina da ya je mina sai Allah ya haɗa shi kuma da kiristocin shi ke nan sai ya ƙara komawa ruwa ya koma kirista shi ke nan da ya dawo da ya dawo a man ladan yake da ya dawo shi ke nan ya zo ya- ya koma kiristancinsa shi ke nan sai ya gan ita ita ita man ladan ta masa kunci shi ke nan sai aka kore shi ya koma sabon gari ya zo ya je can ya yi ta zama ya yi ta zama har rashin lafiya ta kama shi mai tsanani kiristocin suka kawo shi gidansu da suka kawo shi gidansu shi kenan sai ranar da ya mutu za ka je aka gaya musu mutumin su ya mutu suka zo suka ɗauke suka je suka binne shi a can kabarin rana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muhammad amalan labbo wanda shi malam mudi ne ba mu wannan hikaya saboda haka a kiyaye rayuwa yauwa a rika taka tsantsan a rayuwa a rika taka tsantsan a rayuwa bi sannu sannu kar ka ga rudin ibadar da kake ko rudin wani abu da kake yi ka rudu wai kana da kyakkyawan ƙarshe a'a kuma ba abin da yake jawo irin wannan sai mugun lafazi mugun lafazi ga Allah ko ga manzon Allah ko ga mutanen Allah ko ga ga ga ga- ga abin da ya shafi sha'anin eh, Qur'ani ko hadisi saboda haka sai suka kawo irin wannan mugun ƙarshe saboda haka ya kamata yan uwa mu tsartu saboda haka innamal umuru bil khawatim innamal umuru bil khawatim kyakkyawan ƙarshe shine muradi a cikin dukkan rayuwa ba wai wannan yanayin da muke ciki ba Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka kyautar ƙarshen mu biya ya rasulullah
زهر المصطفى زهرا وبدنا وجبرا بسر من اسرار الاله المكتب yace idan ka idan ka karanta suratul najmi tarar mustafa za ka ga manzon Allah a cikin sukofinsa da hakika zaharan a zahirin sa wa da batinin sa wa tadbaran kuma za ka za ka san babban rabo bi sirri da sirri min min asrar min asrar ilahi daga asiran nan na ubangiji mukaddami wanda yake abu abun koyewa رمى همان النوم بشوك منشدا على ان صباحا ايها الروح الذي karama amanin noma in dai ka karanta wannan najmi ka fahimce ta sosai yadda ya kamata a cikin ta ne za ka ga abin da ya hana ni bacci ya kore mun bauchi bacci daga gare ni bi shauki da da da shauki mun shi da ina mai rerawa gare sallallahu alaihi wasallam ala na'im ka ka kan inta sabahan da asba ayu arrabu ya wannan gidan daji waslami wato ku sallama gare su ترى من زرع والفؤاد بحبه ويدرك الليل وميلا وتندمي وإن القدر أو سلمى وزينب وفاطمة أو سلمى أو أسماء ومريم tara tara manzaran amal ku'ada idan ka je madinan manzon Allah ka yi sallama za ka ga magana wadda ta ta ɗimotar da zuciya da zubi da soyayya sallallahu alaihi wasallam bayan sika sai ya mantar da kai gabarin dukkan matan duniya Allah ya da wata da ake ce maka laila abokiyar hirar dare wa maina da mai ramfada wa tandami da mai shayar da giya wa hindin da mai suna hindu wa da'adin da da'adu ko sulaima ko sulaima wa zainabu ko zainabu wa Fatima ko ta mantar da kai Fatima ma au au Salma ko wanda ake ce mata Salma a wasma ko Asma'u ko Maryam duk za ta mantar da kai wa'annan mata na duniya وكل ملوك الأرض نامت عيونهم وعلى قمر لا يباع لدرهم wa wa kullu mulukil ardi a gaya wa sarakunan duniya masu tara mata da da dukiya da da bayi da abin da yake na mulkin duniya na matuyuhum uyunuhum idan idan dinan su sun yi bacci suna bacci mulki wanda baya karewa ya wuce wa ala ka mulkun sai ga mulki la yuba'u wanda baya siyan sa bidir hamin da kuɗi ba ciwatuwa ba cin hanci ba abin nan din zaɓe a a- a ci mulkin lahira a'a keke da keke ne sai kayi gashi kayi to ga sakamakon ka haka ne mulkin lahira yake kamar yadda ya zo a cikin hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yawo a kasuwa yana kiran mutane zuwa zuwa ainihin addinin musulunci Eh, ko qulu la ilaha illallah tuflihu qulu la ilaha illallah tuflihu qulu la ilaha illallah tuflihu wa tamliku al-ard arab وتدين لكم العجم فإذا آمنتم sai da la ilaha illallah ake samun sa ba da lakume lomomin talakawa ba Nake lokacin da aka taru Hanifa, na Hanifa ce zuwa agare zuwa Bude.
na A ce malamu, a ce malam a shi wannan baitin da ka tun daga agare har zuwa Bude.
wa kullu wa kullu mulukin Kwarai kuwa.
na'am shi ba Ce malam a shi Bude.
cewa ashiru وكل ملوك الارض نامت عيونهم وهذا كملك لا يباع بدرهم عذر الله داود نعم الله وهذا كملك لا يباع بدرهم لو كان يسمى سياني بابا الله الله يقارى مسا درجة الله يقارى مسا kusanci da shi Ibrahim da sarkin mu ne yanzu shi ma muna da gai shi ma ya zama halifan Ali gobe insha Allah Mm, mm. da alhalaka
دار خلق المولى فمنه مصدق ومنه جهود كافر لم يسلم da'ar harka manzo Allah ya kira dukkan halitta ne maula ya zuwa ga ubangiji fa minhum musaddiqun daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani suka sallama masa suka muke nan musulmi ga baki ɗayan mu wa minhu jahudun akwai kuma masu musu kafirun kafirai lam yusallama bai musulunta ba kamar irin wannan su malam labu din nan ومرق أجلاد الكتائب فيهم يذوب لأسيابهم لهم كل مكذب babban raka adinadar kata'ini sai ya rarraba dukkan rundunonin dukkan yakuna ga baki ɗaya da mu a cikinsu Ya.
ya zubu sai ya zama yana narkarwa ne a siyabin lahum ga ga- ga dokuna ga ga ga ga takobuna nasu Kull- kullu mihzamin dukkan mai yankewa shine sadauki ya zubu yana narkarwa ne a siyabin lahum ga takobunan waɗannan kafirai يراهم كأن الموت فيهم حياتهم وأقدمهم غير الورى بتقسم tarahum kai kai ka sabon manzon Allah an sun tinkaro gaban kafirai ka annal mauta fihim hayatum kai ka ce mutuwa suke tinkara a cikin mutuwar akwai rayuwarsu sun tinkari mutuwa kawai dan su mutu imana shahada za su yi idan sun mutu za su koma gurin Allah ne su koma cikin cikin gidan aljanna wala ta sabanna alladina utilu fi sabilillahi amwata bal ayaun inda rabbihim shikenan wa aqdamuhum wanda yake gaban su khairul wara shine manzon Allah idan yaƙi ya yi rugun tsini sai ka ga manzon Allah bai taba sumin yana dariya yana murmushi إذا ما وليت قد حمي ليس قائما مقامك جبر في الجيوش الأرمل ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ma wadisun in aka ce tanderu na yaƙi kada hami ya yi zafi yana tafarfasa laisa qa'iman maqamar tashakkurun babu wani digo daya wanda ya isa ya zo kusa da kai ma a cikin filin daga ya rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam firjiyushi a cikin rundunoni a ramuran da masu girma أشجع خلق الله دع محمد وأصحابه نفسا لدى كل مغنم ba shi jau harkin layi kai tuka tuka tuk dai wato mafi wato sadaukantakar halittar Allah gaba daya na shi ne ɗare Muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asja wa astahu shi ne ya fi su yalwar baiwa ma nafsan a wajen rai lada kulli maganamin idan ana raba ganima فأقلل بدنيا الناس عند نبينا فسيان وقت الوجد أو وقت ما نبي kakale da karanta ne bijiriyar nasu da duniyar nan ta mutane inda nabi na a wurin annabi shi duniya ba ta dame shi ba komai aka samo komai yawan sa aka zo ga shi gaban manzon Allah sai ya rabar da shi yanzu nan kafin ya kwanta bacci sallallahu alaihi wasallam kuma in babu ba wata damuwa fasiyani waqtul wajidi lokacin da yake da sa- da samu an wakati ba adami ko lokacin da ba shi da shi duk daidai ne daidai ne a gurinsa shi ba ya talauci ba ya bakin ciki idan ba shi da shi ya san me shi yana tare da shi Mm.
ويؤذي ولا يؤذي وغير منكس ترى أنكر يؤذي دعاء مقسم ترى أكرم ترى أكل يؤذي بوجه مقسم mayaudi manzo Allah yana ta bayarwa ne ba duk abin da ya samu wala yubki baya barin wani abu a gida ma har ma an ya shiga gida an an jima sai a ce a kawo ke fare ya ce ai ya kare ba komai kuma a guri na ko gairun wani kisi baya tawaye komai na ganima idan an samu gaba ɗaya yake bayarwa tara a karar za ka ga garke guda ma na dabbobi ya ba da ɗari ya kuma ba da ɗari ya kuma ba da ɗari duk mutum da ya ba ake ba shine shine safuwa na gudu umayyata ya ba shi ɗari ya kuma ƙara masa ɗari ya kuma ƙara masa ɗari ya kuma ƙara masa ɗari kai sai da ya ce ya isa ya rasu sallallahu alaihi wasallam bi wajihin da fuska mu kasamin wanda take a rabawa da adalci أتيتك
أتيتك نادمك يا رسول الله يا خير البرية يا بيان تالكي أبتدي منالا نيمان نيمان بيوا ميقابي كبام يا رسول الله كبام كبام إن شيء إبراهيم ما كبام جسيما وقوابا من جواد daga mai baiwa mukassimin wanda yake mai rabawa baya gajiyawa أنا مهاجرة العبيد جميعها أنا إن استلمت الكل من خير مسلمي وقع على معاناة الأبيد جميع جميعها جميعها في حقيقة يا رسول الله كاسم أينهم بكاتم ونم باوا gabaki ɗayansu to shi kenan ga kyautar an bani a rani sai ga ni na gani istalamtul kulla duk abin da na roƙa ma an bani min gairi maslamin ba tare da ɗan saƙo ba عليه صلاة الله ما هن أشكم وما لي لحاجة بلا المكرم salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma anna ashikun ko yaushe mai bege yayi nishi na soyayya kuma ni na hajatun ko yaushe kuma aka biya bukata bi da al-mukarrami saboda alfarman da yayi abun girmamawa وأنا وأصحاب كرام أجلة نجوم الهدى في كل فرع ومكرم wa'adin da ala ya saba ashabin da sahabbansa kiramin masu girma ajillatin masu daraja nujumin guda su ne taurarin nan na shari'a fi kulli badin a cikin fa a cikin dukkan farawa wa ma wa mahtamin da cikawa har kunnu ne alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين wannan shine tahdidi wannan shine tahdidi na maganar malamai malamai sun ba da fatawa cewa duk mutumin da ya daura zinni na na kirista ya daura bed din kirista ko ya sa rigar kirista ya kafarta duk in malamai sun yi tafaki kana sa rigar kiristoci ko ka daura irin wannan abin da suke daurawa mutum ya fita daga cikin musulunci ashe tun ma da ya sa rigar ya fita daga cikin musulunci kafin ma wanda suke yi a bangaren harkar wasan wasu su sa hasu hasu ai cewa aka yi me bai sa ba za a yi wani abu ba ai musulunci ba wasa ba addini ba wasa ba in an yi magana a ridda to ba wani sassauci e ba sassauci ya kamata a nisanta ai abun abu ne da ya kamata a kyamance shi nesa da shi ba har masu wasa wasa da suke yi ya kamata su daina ya ku su daina in suna yi to kuma suna yi suna faɗa cikin gararri ba su sani ba mutum zai je ya mutu ba imani in kana ganin baka kafurta ba ka ka cire ka dawo kana zikiri kana zikiri sai ka zo mutuwa ka cika ba la ilaha illallah shi ne ai tsagiri shi ne hadarin man kashe ba da kan bako min shi ne wannan yana cikin yana cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh Allah ya kiyaye wani mutum ne ana raba ana raba kuɗi a wani irin jirgin nan shi kenan sai sai aka ce makafi ake bawa eh masu makafi mai yawa ake ba su shi kenan wannan bawa mana shi ma sai ya zo bai da su sai ya zo sai ya zo shi ma ya tsaya cikin jerin makafi shi kenan da aka zo aka bashi bayan an bashi kuɗi shi kenan sai ya nemi ya bude da sai ya ƙi buɗuwa sai ce Allah baka san wasa bane Allah da wasa nake yi ka zama ba haka ne saboda haka ba kamar na makaranta da ake yi ai inna mal amalu bin niyyah shi wancan da kirista ai ya sha wa- niyyar da aka yi shi an yi shi ne don bautawa wani Allah dan annabi Isa dan Allah ne wannan wani makaranta da ake yi da an yi shi ne da niyyar fitar ɗalibai ba dan wannan aikin ba saboda haka da bambanci da kansu inna mal amalu bin niyyah bin niyyah
alhaji da ke da gina malam akwai da ke da gina na'am akwai abin shago na malam na'am akwai shago da ke da gina a nan da malam